الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والكياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi goma da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ɗaya da watan hudu watan abril miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith a wannan watan mai albarka na ramadan watan gafara watan intarwa watan da Allah subhanahu wata'ala yake bude kofofin rahamarsa kuma yake nike kofofin azaba na jahannama watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani mai girma a cikinsa aka saukar da shi muna fata da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sada wa dukkanin alkharran da yake sada bayansa nagartattu a cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya sanya muna cikin bayansa intattu wanda za a intar a cikin wannan wata ya Allah karka sanya ramadana ya shuɗe ba tare da mun yi abin da za ka gafarta muna ba a jiya mun kwana a ayata arba'in daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ghafir fadin Allah subhanahu wa ta'ala mana amila sayyatan fala yujza illa mithluha wa mana amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab yau za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya zauwa aya ta arba'in da shida idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara har masu Allah ya ce
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الله يتي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار wannan bawan Allah wanda ke da imani a cikin mutanen fir'auna sai ya ci gaba da nasiha wa mutanensa yana mu'aradar su akan abin da suke nema wanda baya yiwa domin bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala da mutum mai imani abu ne wanda yake da wuya ya ce wa ya kaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ya same ni me matsala ta da ku ad'ukum ila najati ina kiran ku zuwa ga abin da yake tsira ai shine hanyar aljanna kenan tariqul iman al-mawsul ila al-janan hanyar imani da tananne ake samun tsira da aljanna domin ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna ba tare da yana da imani ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya a gurare da dama zancen masu imani ake zance akan shiga aljanna ba ka zancen musulunci ba domin ana iya wayuwar gari ka tsinci musulmi cikin jahannama Allah ya kare mu amma mai imani ko Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ce wasu Allah ya datar da mu idan ka dibi farkon suratul mu'minun Allah ce qad aflaha almu'minun daga nan kada ya isa Allah ce qad aflaha almu'minun hakikan masu imani sun rabota wannan maganar inji malaman tafsiri aljanna ta faɗe ta ne lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta aljanna sai Allah ya ce wa aljanna ta kallami magana ya ke aljanna ni zaki fada budar bakin aljanna sai ta ce wa Allah qad aflaha almu'minun masu imani sun rabota ashe duk mai imani shine zai samu dacewa da shiga aljanna Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minina ya Allah ka sanya mu cikin bayunka masu imani yace ad'ukum ila najati ina kiran ku zuwa ga tsira shine hanyar yin imani da Allah subhanahu wataala da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan mutum ya kiyaye wannan to zai samu dacewa da abin da ake bege shi ne aljanna ko to Allah ya kai mu aljanna sai ce wata da'una ni ilan nar ku kuma kuna kira na zuwa ga zuwa ga huta mana bi tarki tiba'in nabiyillahi Musa alaihi salatu wassalam ta hanyar kuna son na bar annabin tafarkin annabin Allah annabi Musa na kama bautar fir'auna wanda baya cancanta abota masa wannan maganar ya faɗe ta ne lokacin da fir'auna yake ta nuna musu cewa waton yana wa ma hadikum illa sabilar rashad ina nuna muku abin da yake mai sa wanye lafiya a rayuwa to sai na masu cewa ashe wannan abun kuskure ne babban al'amari shine bin Allah subhanahu wataala da wannan malamai suka ce duk hanyar da mutum ya kama a duniya idan ka rabu da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam aikin banza kai a rayuwa ka rike hanyar da manzon Allah ya zo da ita kadai sai ka samu dacewa a gobe alkiyama duk wata hanya da za ka bi duk wani manhaji da za ka hau a kansa in dai ba manhajin da Allah ya aiko manzansa da shi ba ne wallahi ka tashi a tutar babu gobe alkiyama Allah ya kare mu shine ka yi imani da Allah kuma ka yi aiki nagartacce domin al'imani ya tuba ula'amal shi bayan imani dole sai an samu aiki imanin kadai ba zai kika zuwa ga aljanna ba aikin kadai ba zai kika zuwa ga aljanna ba ashe dole sai an samu cakudar abu guda biyu sai an same ka mai imani sai kuma an same ka mai kyautata ayyuka kai da ikhlasi to da wannan kuma Allah subhanahu wataala sai ya datar da kai zuwa ga aljanna sai ya ce tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar yace tad'unani kuna kirana kuna kirana ta hanyar jin hankali li akfura billah domin na kafircewa Allah subhanahu wataala da butulcewa ubangiji na wanda yake shine mahalicci na alladhi awjadani min al'adami wanda ya samar da ni tun babu ni wanda ya rayar da ni wanda yake watan arzikta ni wanda yake kula da ni wanda ya yi min sama da ƙasa da rana da wata duk dan amfani na yanzu kuna kira na na daina bautar Allah subhanahu wataala na rike bautar wani abun Allah wannan abun mamaki ne jama'a mun fahimta ashe duk wanda zaka bauta wa Allah duniya aikin banza ne in ba Allah subhanahu wataala bane shi yasa duk annabin da ya zo a duniya da za ka dibi alkur'ani kana bibiya za ka suna cewa ya ƙaumi abudullaha kowane annabi in ya zo abinda yake fada shi ne abu guda katan abota wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ku mutane na ku bi Allah da takawa ku rabu da duk abin da Allah ya hana ku ya ce ta du'una ni li akfur billah kuna kira na ta hanyar na kafurce wa Allah ko na kasance mai karyata abin da Allah ya aiko manzansa da shi ko na kasance mai shakku a cikin al'amarin da Allah ya yi bayani a kai wa ushirika bihi kuma na hada Allah da wani a wajen bauta. Babban musiba jama'a ba abin da ya kai shirka ta musiba, ba abin da ya kai shirka biladi a duniya Allah ya kare mu. Duk wani laifi da mutum zashi a duniya, Malam Jabir abin mai sauƙi ne gaban Allah, Allah yake iya gafarta wa mutum, amma idan ka kuskura ka je kiyama a cikin takardun aikinka aka lalabo aka binciko shirka a ciki to sai ba ta da gyara gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kansa fa yake cewa innahu may yushrik billahi من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار Mm.
وما للظالمين من أنصار Allah ce innahu mai yushrik billahi yadda al'amarin Allah yake duk wanda ya kuskura ya hada Allah da wani abun bauta ya bauta wa Allah kuma ya bauta wa wani Allah Allah ce faqad harrama Allahu alaihi janna a karanta alqur'ani manzon Allah ka faɗa musu har zawwa tashi kiyama uban subhanahu wataala ya haranta masa shiga aljanna ba shi ba shiga aljanna sai Allah ya ce wa ma'awahun nar a inda zai kare zaman sa Allah ya ce wutar jahannama ce Allah ya kare mu sai ce wa malil zalimin min ansar wa'inda suka hada Allah da wani a duniya idan aka je alkiyama Allah ya ce ba su da wanda zai amka musu agaji gaban Allah Allah ya kare mu to babban musiba shirka ce shirka bila'i ce shirka tana sanya Allah subhanahu wata'ala waton ya ya cire zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك مم.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wa'inda suka yi imani da Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa lam yalbisu imanahum basu takuda aikin su ba da wato da shirka wala bi zulmin da zalunci ana nufin shirka kenan ba su hada Allah da wani a wajen bauta ba sai Allah ya ce ulaika lahumul amn garanti daga wajen Allah Allah ya musu garantin zaman lafiya inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa hum muhtadun kuma su ne bayin Allah shiryayyu da Allah zai kai su zuwa aljanna daga duk abin da zaka yi a rayuwa idan ka kuskura ka hada Allah subhanahu wataala to ka gama yawo wallahi Allah ya kare mu da shirka shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya kare su da shirka in annabi zai roƙi Allah ya kare su da shirka da uwa min babi aulani da kai mu roƙi Allah ya kare mu yake roƙon Allah na cewa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika ya Allah ina neman tsarinka ka kare ni kan in hada ka da wani a wajen bauta jama'a kuma shirkin nan ta kashe kashi biyu akwai ashirkul akbar kuma akwai ashirkul asghar ashirkul akbar huwa alladhi yukhriju sahibahu min al-milla shine abinda idan kai ya fitar da kai daga addinin Allah idan kai sallar aikin haji kai sallar umara guda 100 a duniya ka je aikin haji bila adadin ka zama to kullun zakka kake fitarwa idan ka hada Allah da wani shirkul akbar gaba da aikin ka ya baci manzon Allah Allah ya jawa kunne yace idan ka hada Allah da wani la yahbitanna amaluk aikin ka zai lalace kai annabin Allah annabi fa aka cewa in ya kuskure ya hada Allah da wani a wajen bauta to Allah yace aikin ka zai bace baki daya da Allah ya zano annaba guda 17 sai yace cewa walau ashraku Allah ce walau ashrahu da sun kuskura su yi dagangancin hada Allah da wani a wajen bauta to Allah ce da gaba da aikin nasu ya lalace ashe shirka tana lalata aikin dan annabi Adam Allah ya kare mu shi ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aka tambaye sa ya annabin Allah me ke kai mutum zuwa aljanna wani wani ba kauye ya game da manzon Allah a daji sai ce ya annabin Allah nuna min abin da zani da samu dacewa da aljanna kuma Allah ya kare ni da wuta sai annabin ya ce masa aljanna kake son ka shiga sai ce kwarai da gaskiya annabin Allah sai annabin Allah ce shi bauta wa Allah kada ka kuskura ka hada Allah da wani a wajen bauta Allah ya kare mu ka bauta wa Allah kada ka hada kowa ai kada ka hada Allah da kowa a wajen bauta to idan ka mutu za ka shiga aljanna da ikon Allah subhanahu wataala to shirka kashi biyu ce akwai shirkul akbar mai sanya mutum ya rabu da addinin Allah shine bauta ma wani Allah annabi ne mala'ika ne wani malami ne wani shehi ne ko ma waye idan ka hada shi da Allah a wajen bauta to ka zan mushriki kuma Allah bai karban aikin ka sannan kuma akwai daga cikin nau'in shirkul akbar shine akwai amfani da miyagun aljanu ta hanyar sihiri da sauransu wannan shirka ce karara wadda na sanya mutum ya bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma akwai ashirkul asghar karamar shirka wadda dan annabi adam in ba Allah ya tsare sa ba yana da wuya akwai shirka a cikin zance cikin magana ba ana yin shirka idan ka karanta littafin al-fawzan al-fawzan alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa shirka a zance misali dan ta sai ya zo da gudu sai yaro ya gito masa misali la qaddara Allah ba da amin ba sai dan adaidaita ya fito sai yaro yana gudani sai yaron ya fito gudani sai dan adaidaita ya kwana sai ka ce in ba din da dan adaidaita nan yayi kwana ba to da yaron nan yanzu kan ya ya salwanta wannan maganar kadai shirka ce jama'a mun fahimta wannan maganar shirka ce in ba don da Allah ya sanya dan a daidaita ya juya ba to da ya buge yaron amma in ba dan ka ke nan ka ɗauko abin ka dangana shi da wa da shi ne abin shi kuma ba shi ba ke yi wa yake yi Allah subhanahu wa ta'ala a shekaga shirkin to sai da Allah ya tsare ko mutane na da yawa suna ta afkawa ciki shi yasa mafi muhimmanci a karatu kakkai wasa da karatun aqida kada kai wasa da karatun tauhidi karatun sanin Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin shirka kuma karama akwai riya shine kai aiki da mutane su yaba ka Allah ya kare mu da shi na daga cikin mafi hadarin aiki a rayuwa mutum ya kasance yana yin aikin da Allah ya sa shi don wani ya gani wannan kuskure ne kuma hadari ne mai girman gaske yana sanya ladar mutum ta tafi Allah ya kare shi ne ce tad'una ni li akfura billah kuna kira da dan nakafu cewa Allah subhanahu wataala wa ushrika bihi kuma na hada Allah da wani ma laysa li bihi ilmun akan abunda bana da ilimi akan cancantar abota masa duk abunda za a ce abota ma koma bayan Allah to bana da ilimin cewa ya cancanta abota masa ashe wannan ayar tana karantar da ni dan uwa da kai cewa duk abunda za ka yi da sunan ibada na bautar Allah ya zan wajibi ka san hukuncin Allah a cikinsa domin akwai al'ahkamu shari'iyya da malumai suka sharanta na na usulul fiqh dole ka san duk abin da za ka yi yau hukuncinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan za ka rayu akan auna rayuwarka akan ma'auni da ahkamu shari'iyya yana da wuyar a sami kana aikata abin da yake sabon Allah subhanahu wa ta'ala domin kana da tabbacin abin da za ka yi in ma ya kasance ko halal ne ko kuma abin da yake duk kishi halal mine ne haramun ko kuma ya zama tomu ba abin da an halitta maka ko ya zama to kishin shi maka ruhi sannan kuma akwai akwai yake da suna ya zama to ko abin ya zama to halal ko haramun ko kuma ya zama to makaruhi ko kuma ya zama to mubahi ko to wannan ababen sai ka lura duk abin da za ka yi a addini to miya hukuncin Allah a ciki ai malam ya ahdar ya gaya mana ya ce wala ya hillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halitta kai abu da sunan ibada sai ka san hukuncin Allah a cikin sa duk abin da za ka yi da sunan ibada wanda Allah zai baka lada akai to natsu ka dage akan cewa ka san hukuncin Allah a cikin wannan al'amarin Allah subhanahu wataala ya dace da mu yace ma laysa li bihi ilmu akan abun da bana da ilimi watan akan cancantar abota masa kuma bayan Allah subhanahu wataala domin wannan abun rishin yin aiki ba tare da ilimi muna ga cikin manya-manyan zunubai mutum yayi aiki bai san abin da yake babban zunubi ne laifi ne mai girma a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa a hadisul qudsi Allah ya ce i'rifuni qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta min fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni idan ba ku sanni ba Allah ya ce ta yaya za ku bauta min idan baka san Allah ba ya za ka yi ka bauta wa Allah subhanahu wataala wani bawan Allah yake bada misalin bauta wa Allah da jahilci yace misalin sa misalin wanda yake bautar Allah da jahilci kamar mutum ne ya zo famfo ɗaukar ruwa da bijalka bido venseli ko kuma vellikin amma wannan bidon nasa a kafa abin nan kusurwarsa guda hudu gaba ɗaya ko ina ya buɗe ko kuma yanta kanci ko tekinsa ko ina yoyo yake yi ko ina ya buɗe kuma ya zo da shi ya tara a gaban famfo ya buɗe famfon yana son ya cika da ala tambaya eske wannan bidon zai cika na'am me yasa ba zai cika ba saboda saboda hudajje ne ko to haka bautar Allah take a jahilci kana yi ne amma ladar tafiya take saboda baka yi bisa ilimi ba idan kana son Allah ya karba to dole sai ka san Allah subhanahu wataala kamar da wancan mai bidon idan yana son bidon sai ya cika to sai ya je ya gyara sa ko to haka kai ma da zaka bauta wa Allah akwai bukatuwar ka san waye Allah subhanahu wataala da haka Allah ya ba mu ikon komawa makaranta eh kuma ba a girma da da zuwa makaranta ba a tsuwa ko yadda ka san abu guda akwai ababe guda uku a rayuwa duk duniya ba wanda zai ce ya kosu da shi a duniya babu shi mutum ya yi karya ko ma waye ya ce masa ya ce maka abu guda uku kai shi ya koshi da su ba a koshi da abu da guda uku abu na farin ba a koshi da lafiya ba wanda zai ce maka shi kan lafiyar nan ta yi masa yawa ya kamata a rage ta ko akwai sa ke ni kan na ji gaskiya ina jin fawa ji yawa ya kamata da je likita a rage min lafiyar nan a ƙara mu wasu akwai sa kowa ma ban tsarin lafiyar ake ta nema ko abu na biyu ilimi ba wanda zai ce maka ya kai muntaha a wajen neman fagen ilimi kowa ne ma yake ko ba wanda zai ce maka shi ya gaji da karatu ya ya san komi alamar ka san komi alamar shi ke da cewa ba san komi ba jahilci jahilci kenan ko mutuna cikin wauta da jahilci abu na uku kuɗi ba wanda zai ce maka ya koshi da dami da kudi ko akwai yanzu duk tawa ka taba jin alhaji da ya ce wata guda an liƙe ya gaji bai amsa ya gaji da ƙilgo akwai shi babu ko to ba ta duk duniya ba za a samu ba duk duniya ba za a samu ba an yi zamani ba zai isra'ila ko wanda shi gani ya kudi suna ta zan waji yawa annabi musa alaihi afdalu salatu wa atamu taslim ya biyo sai wani wani wani ya gansa ya ce ya annabin Allah annabin Musa wai miye ne wa Allah Allah na ta arzikta bayinsa mutane na ta samun kuɗi ana ta more rayuwa ni na ta wahala a duniya sai wani Musa ya ƙara gaba sai ya ga wani kuma cikin ƙawa ayyama dawakin ƙawa ana cikin jin daɗi sai ya ce wa annabin Musa kan mu arziki niyya bil niyya yake zawwa san kursan ce arzikin nan wa zai shagaltar da mu da annabi Musa ya je yayi dadi da Allah subhanahu wataala suka yi munajati sai annabi har ya taso zai ya manta sai Allah ya tambaye sa an baka sako wancan yayi tambaya baka gainin ba yace Allah na sai Allah yace masa eh sun san da cewa Allah yana ji suka baka sako sai Allah yace wa annabi Musa wancan da yake da yace talauci ya masa yawa abubuwa sun kulle masa bai gane gaba da baya matsala guda ta sanya Allah ya taushe masa arzikinsa baya samun wadata a duniya shine yana kyashin abin da Allah ya baiwa bayonsa duk abin da Allah ya baiwa bawa to sai da mutum yana jin haushi bai dace da shi ba ka san akwai irin wa'annan mutanen arama akwai wani in hula ka canza fa gane ke bata dace da kai ba wallahi hula wannan kawai ta hula ka canza hula to balantana ka sake sabon gini kuma ka karo amarya ka sai ka sake sabuwar mota to zaka samu akwai cikin aljanu da mutane suna na abubuwa musu daɗi ba to wannan mutum da shi matsalarsa kawai shine abinda Allah yau bayonsa na arziki baya jin daɗi yana yana kyashin wannan abun wancan wanda kuma yake cewa arzikin yara ta zawwa oba oba dalili shine abinda Allah ya bashi kullun godiya yake wa Allah to in kana son Allah ya kara maka a cikin abinda Allah ya maka na komi a rayuwa ka zamanto mai wa Allah subhanahu wata'ala godiya shi kuma Allah yayi alƙawarin zai ƙara maka Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana shine yake cewa wa ana adukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga wanda yake al-aziz mabuwayi zuwa ga hanyar wanda yake mabuwayi nan zaka kaddara ai ila tariqil aziz al-ghaffar zuwa ga tafarkin wanda yake al-aziz wanda yake mabuwayi ai allazi lahul quwwa wanda yake da ƙarfi na musamman baki daya wanda ba wanda ya taba yaki da Allah ya kai labari ko akwai duk duniya ba wanda ya taba yaki da Allah ya kai labari babu wata gwamnati da yawan sojojinta zai rude ta da yaki da Allah ta kai labari kaga Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani ba don mu ta karantawa bane muna jin dari labarin adawa da samudawa da fir'auna a'a litta iya ha'uzunu wa'iya don kunya mai kiyayewa ta kiyaye kai ma in kai wa Allah abin da suka yi wa Allah to Allah kuma zai iya maka abin da ya musu ne ba shi ne kawai ake karantar da mu isa a ƙur'ani in ji malumai tana karantar da muka wa'aztu cewa abin da aka wa Allah na laifi ka kiyaye sa in kai kai ma Allah zai iya maka wannan abu shi ya ce ina kiran ku zuwa ga hanyar al'aziz wanda yake ya gagari kowa Allah subhanahu wa ta'ala al'aziz ne mabuwayi ya gagara a duniya sannan kuma al-ghaffar ai wanda yake gafarta ma bayunsa ai al-ghaffar liman taba ilayhi ba'da ma'siyatihi yana gafarta ma duk wanda ya tuba bayan yayi sako Allah subhanahu wata'ala a kullum a koda yaushe shirye yake da ya karbi tubar wanda ya tuba mun karanta hadisi bila adadin baya kilguwa cewa Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya kai bawa na ya ku balina illakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Allah yace ya ku balina innakum tukhti'una bil layli wan nahar dare da rana zunubi kuke yi dare da rana yanzu fa akwai wani har cikin azumin nan hobe bar sako ba wallahi akwai wanda azumin nan azumi ake ko amma akwai har azumin nan bai bar sako ba bai bar zunubi har azumin nan ana azumi ana ibada amma bai rabu da sabon Allah subhanahu wataala shi yasa yin annabin Allah ya ce raghima anfa raghima anfa raghima anfa ila man ya rasulullah annabin Allah ya ce Allah ya turmutsa hancinsa a wuta Allah ya walakantar da shi har su uku mala'ikuna cewa amin sabu suka ce ya annabin Allah wannan waye ake ma wannan muguwar addu'ar annabin Allah ya ce mutum guda uku ne duk daga cikinsu wanda watan ramadana ya zo masa bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba Allah ya walakantar da shi watan ramadana ya zo har ya shuɗe ba ka rabu da sabon Allah me kake jira a ya kamata a je hutu a je kwanje kin sabon Allah ko ba gomi na wata ɗaya kada saboda dan annabi adam ba yadda za a yi rabu da sabon Allah ko amma ai ana ragewa kuma ana son ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala gafara to shine Allah ce tukhtiquna bil-layli wan-nahar dare da rana zunubi kuke wa Allah dare da rana zunubi kuke wa Allah sai Allah ce wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma Allah ina gafarta zunubai baki daya sai ce fastaghfiruni Allah ya ce kowanne ya maida al'amarin sa ya roƙe ni gafara aghfir lakum ni kuma nayi alkawalin zan gafarta muku hadisin imam tirmidhi yake cewa law balagat dhunubuka anana sama da za a ce zunubinka zai dinga tabo sararin samaniya a ce zunubinka ya kai yana tabo sama a loda zunubanka wani saman wani wani saman wani har zunubinka ya tabo saman samaniya sai Allah ya ce kuma karoke ni gafar Allah ya ce wallahi zan gafarta muku kuma fala ubadi bazan damu ba Allah ya ce bazan damu bazan damu bazan damu ba a wannan hadisin yake cewa kuma da za a ce zunubinka zai kai kwarar adadin ƙasa ƙasa ta duniya ka zo da gaban Allah subhanahu wata'ala a bincike aikinka baki daya baka taba hada Allah da wani a wajen bauta ba ka roki Allah gafara Allah zai gafarta maka da haka jama'a mutuba shi yasa Allah yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce ku tuba baki daya kakka zauna ba ka yi neman Allah tuba annabin Allah ya fi ka daraja ya fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi son sa a kanka amma kullum manzo Allah sai ya istighfari dan Abbas Allah ya kara masa yarda a hadisi ingantacce yace muna kilgawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya zauna a majalisi yana astaghfirullah wa atubu ilayhi alal aqall manzo Allah ya guda 70 a majalisi ba wuni ba a majalisi duk inda ya zo ya zauna to zai dinga astaghfirullah wa atubu ilayhi guda 70 a hadisi wancan a wani hadisi annabi Allah ya cewa ina roƙon Allah subhanahu wataala fiya 70 a wuni kaga annabin Allah fa Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar duk abin da manzon Allah ya yi na laifi Allah ya yahe masa in ma yayi abinda zai nan gaba na laifi Allah ya yahe masa amma annabin Allah yake roƙon Allah gafara shi fa Allah yana jin dadin ya kana roƙon sa gafara ya Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka gafarta mana baki daya sai Allah ya ce la jarama la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار يتي لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار الله يتي لا جرم أن ما تدعونني إليه يتي تبس قسكية أبن كي كرا نازوا غريسا ليس له دعوة في الدنيا والآخرة ولا في الآخرة بيتنتن تبا أبوتا مسا دنيا دكم القيامة ba za a nemi goyon bukata ba a gare su a duniya da zai iya biya kuma gobe alkiyama idan an je shi kansa ta kansa yake baya da abin da zai baka gaban Allah subhanahu wataala da haka wannan bai cancanta da da da abota masa ba sai ce wa anna maraddana kuma alhali makomarmu tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma gaba ɗai gaban Allah subhanahu wa ta'ala wancan bai cancanta ba abota masa saboda kasa wasu da tawayarsa sannan kuma baya da abin da yake da bai rike da wani mulki bai iya amfanar da kai bai iya bai iya kuma cutar da kai abin da ya kamata kowannenmu ya imani da shi a zuciya kuma imani na yaƙini kusan alan jabir mutanen mu yanzu yaqini ababu a zuciya wallahi muna da karancin yaqini ga Allah subhanahu wataala wani fa gani yake wa kawai Allah kawai zance ne ake tai amma bai da bai da yaqini confess da Allah a cikin zuciya bai da shi na sha baku labarin wani wani bawon Allah da da yake roƙon Allah ya ya hore masa ya je aikin hajji yana roƙon Allah kada Allah ya karbi rayuwarsa bai je aikin hajji ba arama wataran yana zaune kawai sai aka zo aka ce an biya masa aikin hajji yi wa Allah su judu shukur ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala aka je aka yi fosfor aka yi visa aka tsara komi aka shirya duk gab rada za a tafa za su daga jirgin ya zo a report rada za su daga an zo ana jirin lokacin dagawar jirgin ya yi aka ya rasa ya nemi fosfor kinsa da visa ya rasa ba fosfor babu visa ya yi ƙasa da sama ya diba bai gansu ba to kasan bayan Allah na gari na harko ba su rabuwa da zama da arwallah hukun bayyanta sannan kuma duk abin da ya taso to al'amari suna mai da shi da wa da Allah subhanahu wa ta'ala to bagarde ne ai kun san bagarde ko bagarde ne na gaske na gidan gaba kawai sai ya juya gabansa gabas ya ce rabbi inni magalubun fantasir Allah ana so a gaba ya gare mu Allah ka kawo na agaji yake ta maimaita wannan addu'a rabbi inni magalubun fattasir yana cikin maimaita wannan ayar sai wani da ɗabe shi ta baya sai ya zuru hannu ya ce mukomin Allah ya turo ka yaƙini kenan wannan shine yaƙini ya ce mukomin Allah ya turo ka to kaga abinda muka rasa kenan a duniya to duk duniya ba wanda yake iya maka wani abu sai Allah subhanahu wataala cutarwa ne na cuta ne ko kuma na amfani babu hadisi na dan abbas allah ya kara wa abdullahi dan mas'ud ya ce da za a ci duk mutanen duniya lau an nasa shi ta ma'u ala an yanfa'uka bi shay'in lai yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu allah laka da za a ci duk duniya za a taru kowa a yi haɗin gambiza haɗin guya ƙarfe da ƙarfi a zo akan ana son ka yi a ce sai kai to ba su iya amfanar da kai da abin da wani abu face abin da Allah ya rubuta maka a rayuwa kuma da za a ce duk duniya za a taru a haɗe maka kai ana son a cutar da kai ba za a iya cutar da kai da abin da da komi ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka sai ce rufi akil aqlam wa tuffatis suhuf alƙalami ya riga ya bushe an ɗage alƙalami sannan kuma takardun su riga sun bushe ma'anar Allah ba zai canza al'amarinsa kenan ba har abada to shine yake cewa laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah bai cancanta ba abota masa a duniya kuma bai kamata a nemi ajalin sa ba a nan duniya da alkiyama saboda kasa wasu da tawayarsa sannan kuma baya amfani baya baya amfani kuma baya baya cutarwa sannan kuma mutuwar mu da rayuwar ba ta a hannunsa sai ce wannan maganar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaita ta a Qur'ani al-Ahqaf Allah ce wa man adalu mimman yad'u mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun yace wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ce wa man adallu wai duk duniya wa yafi kowa bacewa waye ya saki kowa sakin layi Allah ce ai ba wanda yafi kowa sakin layi mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah fiye da mutunan da watan yake roƙon wani yake bauta ma wani wanda ba Allah ba mutunan da baya iya karba masa bukatuwarsa a ran duniya kuma har a ji alkiyama sai Allah ce wa hum an du'aihim ghafilun shi yana ta addu'ar ma bai san ko yana yi ba saboda shi kansa ta kansa yake yi sai Allah ce wa idza hushira nas idan Allah ya tada mutane a gobe alkiyama kanu a'ada sai su kasance makiya juna suna kiyar wa juna inji Allah subhanahu wataala wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce wa bautar suke wa junan su Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kare mu a fatir Allah ya ce wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum ko da kun roke su Allah ce ba su jin addu'ar yanzu wanda zai zo wajen kabarin wani malami yana roƙonsa don Allah wanda ke cikin kabarin yana jinsa in ma ya ji Allah ce zai iya karba masa kai da kake da bukata kana son kasuwanci ya bude maka kana bukatar haihuwa kana bukatar dokka a duniya kuma sai ka zo a kabari ka kare akan wanda shi fa inda yana iyawa to bai yarda ya mutu wallahi ko zai yarda dan Allah nan duk cikin in aka in za a baka dama a cikin za a baka dama mutuwan nan zaka yi daga mutuwan Allah to tai da sai su aran ma in za a baka dama a ce ka zaba bai ga mutuwan nan amma sai in kana so ka mutu akwai wanda zai rashin mutu to shi wanda za ka roƙan wanda ake roƙan a kabari inda yana iyawa zai rai mutu ai ba zai yarda ba Allah ce ko da sun ji addu'ar da suke ba sa iya karbawa saboda su kansu suna fama suna fama da kansu Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ce wa anna maraddana ila Allah sannan kuma makomar mu baki da yayi wajen Allah za mu koma fa sayjazi kullu amilin bi amalihi kuma Allah zai sa in kama duk mai aiki da aikin da aikata duk wanda ya aikata aiki to Allah subhanahu wataala zai sakanka masa da iya abin da ya aikata a duniya iya kudinka a duniya iya shigalinka a gobe alkiyama sai da haka ji Allah ce wa annal musrifina hum ashabun nar sani dai kuma al musrifina masu hada Allah da wani masu wuce gona da iri masu yi wa Allah katsalandan a rayuwa hum ashabun nar Allah ce su ne ma'abuta wuta wanda za mu kona a cikin wuta kuma su tabbatuwa ciki Allah ya kare mu Allah ya kare mu sai Allah ya ce فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد sai Allah ya ce fasa tazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wannan bawan Allah ya ci gaba da nasiha da tunatarwa da wazantarwa yace musu fasa tazkuruna ma aqulu lakum da sannu za ku san gaskiyar abin da nike nike faɗa muku ina cewa ku bi Allah subhanahu wataala ta hanyar bibin annabin Allah annabin Musa ku rabu da duk abin da Allah ya hana ku annabin Musa yace Allah ya hana to ku rabu da wannan abin nasiha da nake ce muku ku rabu da Fir'auna da jama'a ka ku zo ku bi annabi Musa ku samu tsira duniya da alkiyama yace kuma za ku tuna abin da nake faɗa muku a lokacin da tunatarwa ba tunani baya amfani ba shi bane Allah ya fada yau mai zai tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra mutun zai yi tunani kafiri gaban Allah sai ta tunani yace ka wallahi tata da shan giya da sata da zina da cin haram da wacece duka aka ce mana babu kyawu haramun ne Allah ce wa anna lahu dhikra ai wa'azin a kiyama bai masa amfani e ko ya ce ya bari Allah ce bai bai da amfani a duniyan ake son ka wa'azu to baka wa'azu ba a duniya gaban Allah ko to ko mutun ya tuba aikin banza ne Allah ya kare mu Allah yana karɓar tuwaɗan annabi Adam matuƙar al'amari guda ba so iske sa ba al'amarin na bari shi ne matuƙar rayuwarka ba ta kada makoshi ba duk abin da za ka yi in ka roƙi Allah Allah yana yafe maka amma idan ka kuskura ba ka tuba ba sai lokacin da mutuwa ta zo maka a makoshi ka ce ba Allah ka tuba to Allah bai karɓar tubanka lokaci na biyu shi da lokacin da rana ta fito daga yamma idan rana ta fito daga yamma ko mutum ya tuba aikin banza ne baya da amfani saboda bai tuba lokacin da ya kamata wacan ya tuba Allah ya samu wani lafiya shi ya fasa tazkuruna ma aqulu lakum za ku tuna abin da nake faɗa muku fa kuma ku yi nadama akan tabbas na yi muku wannan wa'azi amma a lokacin nadama ba ta yi muku amfani sai ce wa ufawwidu amri ila Allah ni na mai da al'amari na gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala na dogara da Allah subhanahu wataala kuma ga Allah nake neman taimako kuma daga yau ku sani ba ni ba ku mun raba gari da ku jama'a mun fahimta sunna ce a rayuwa ta mutum mai imani ya yanke alaka da duk wanda ya fito kiri da buzu yana yaki da Allah subhanahu wataala domin idan ba kai hankali ba zama da matsakin kawwa yake sanya farin kai zama da mutumin da yake sabon Allah subhanahu wataala to abin zai iya jayo maka shi yasa ai malam mai ahadi yake cewa yace bai halitta mutun ya kaure cewa musulmi illa ayyakuna fasikan sai in fasiki ne yace to fa yajibu hijranuhu a lokacin ya wajiba ka kaurace ma wanda yake fasiki idan mutum yake fasikanci yana sabo a ƙiri da musu aka yi mai wa'azi ɗai aka yi mai wa'azi biyu aka yi masa uku to sai ku raba bada da shi sai kowa shi kama hanyarsa kawai saboda zama da shi zai sanya kuma fa al'amarin ya shame ku shi da wa fawwidu amri ila Allah ina gane da al'amari na gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ke cewa inna Allah basirun bil ibad tabbas Allah subhanahu wataala yana ganin duk aikin da bayu suke aikatawa Allah ya ga iyayi na nayi wa'azi wannan shine abin da ya kamata kai idan ka ga mutane na sabon Allah to kaka koma kana inkarin su eh kana inkarin a'a wa'azi zaka yi musu domin Allah ce fa zakkir ku tunatar ku yi wa'azi wa'azi na da amfani wa'azi ake yi akwai wani abu da ya faru wani a wani gari a cikin unguwa ustazan unguwar suka yi mitin saboda akwai wata mace a cikin unguwar tana koyawa yara karuwanci duk wata yayar taso mai dan kira coca-cola sai a sa ta karuwanci to sai ustazan unguwar suka ce su ba suna gani ayi annabin Allah ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman tunda manzo Allah ya ce falyu zayyirhu bi yadihi to ka za su dauki mataki matakin shine za su hana ta da ƙarfin tsiya ta bar wannan ta ta ta ta bar karuwancin ta hanyar a nemo kattin unguwa su ba ta kashi sai suka zo wajen akar makallahu malamin su malam ka ji abin da ke faruwa a unguwar mu fa akwai wance wance kaza duk ta bai da mana yara karuwai da aka yanzu mun shirya mitin ma an samu su kakta masu jini a jika za su jibga masa kashi sai mala ya ce ai wannan ba abin yi ba ne ba haka ya kamata ku yi ba abin da ya kamata ku yi tana da saurayi suka ce eh da gaske sai ya ce to cikin kudin masallaci to a doki wani abu a ba saurayin ya aure ta ka ko rabu da sharrin sharrin take nan ko ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah kudin masallaci a ba karuwa karuwa astaghfirullah eh agar wakan lawa ya iyayensa ba su gane ba sai ya kira wanda yake da natsuwa a cikin su ya ce ku zo ya ce masa ka je ka ce masa saurayin ta ina neman sa aka kira saurayin aka kira yariyar aka kira aka ramakan lawa ustazin guda suka zo suka zauna ya ce kai wannan ba budurka ba ce ya ce kware mun ji labarin kana son ta ya ce sosai ma to ya aka yanzu ka aure ta ba ya ce kudin auren ne bai da yanzu idan aka ba kudin auren za ka aure ta ce da gudu ma ka kefa ta ce tana so kin yarda kware da gaske ina waliyan aka kirayo kun ba shi aure an kariya sai aka maka Allah ya do na kaga da'a wannan shi ake ce ba da'awa eh sai malam gido cikin aljuhunsa sai ya mika wani abu sai ya ce cikin kes din masallacin a kawo na unguwar su saboda a san ɗan unguwar su ma sun yi aiki eh sai aka doki wani abu aka ba shi saurayin sai ya ba su waliyanta aka je aka yi siga aka daura aure yanzu da aka yi auren sai kawai ya tafi da ita tabar unguwa kan ajima fa ta koma islamiyya eh kan ajima fa ta koma islamiyya sai sai malai yace a kirayo ta aka yi dauki wani abu kuma ya bata yace ta je ta ja jari kaka zama bata sana'a ta dinga dan juyawa ta je ta ja kasuwanci kuma aka yi mata nasiha ta cigaba zuwa makaranta ta dage zuwa makaranta a kwana a tashi ta zan malama cikin cikin unguwar sai ma da ya ƙara kira ta ce wa'ancin da kika maida karuwanci sai ki maida su makaranta da'awa kenan ko wannan shine da'awar to ka dogara da Allah subhanahu wata'ala a cikin a cikin al'amari to Allah basirun bil ibad Allah yana ganin bayi duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana gani mala suka ce to me a tawakkul me dogaro da Allah subhanahu wata'ala suka ce huwa sidqul i'timad alqalb ala Allah ta'ala fi istijlab almasalih wa daf' almudar min umur ad-dunya wal akhirah shine gaskata watan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kan tafadawa zuciya akan Allah subhanahu wa ta'ala dan faruwar zuciya a cikin cewa Allah shine wanda yake jayo amfani kuma shi ke kawo cuta al sha'anin duniya da alkiyama kaira cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya ka dogara shi cewa shi shi da ke bayarwa kuma shi da ke mi shi ne ke hanawa to akwai at-tawakkul kuma akwai at-tawakkul akwai at-tawakkul domin at-tawakkul shine mutun ya ce ya dogara da Allah amma bai kama sababi ba to shi at-tawakkul dole sai ka riki la budda lil akhl bil asbab sai ka riki dalilai kaka ce a'a to tunda Allah ya ce inna Allahu huwar razzaq sai ka ce to shikenan ku ya razzaqu idan zuka da kun baka zuwa kasuwanci ba ka sana'ar komi ba ka aikin komi kuma Allah ya baka kudi to tsoron ka yake yi sai ka je ka yi kasuwancin ko kaga kama zuwa zuwa kasuwar hanya ce ta ka samu mi ta samu ka samu kuɗi kale mu karanta a cikin adda'u waddawa kamar da kasan yin aure hanya ce ta mutum ya samu mi iyali ko to haka zuwa kasuwa hanya ce ta mutum ya samu mi ya samu kuɗi amma kan abin da ba a so shine kai cewa kasuwancin ka shi zai sa ka samu kuɗi ai ina kasuwancin mutum ne ke sa a samu kuɗi kai ka san cewa akwai wani ko da aka auro uwarka ya jima yana kasuwanci amma har yanzu mutum kirki wallahi bai da ba haka bane dan Allah magana ta gaskiya amma kai kuma kai tsaye da yake Allah ya ce amin kuma kana ta kana ci gaba da da rayuwa to Allah subhanahu wataala ya dace da mu daga cikin amfanin dogaro da Allah Allah yana taimakon mutum idan mutum ya dogara da Allah to Allah yana ba sa agaji a rayuwa Allah ce in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ce in yansurukumullah in Allah ya taimake ku Allah ya ji ka muku agaji fala ghaliba lakum duk duniya ba wanda ya isa ya ka muku takakka ko akwai sai ce wa in ya khazulukum kuma idan Allah ya waladantar da ku ya rabu da ku faman zallazi yansurukum min ba'di Allah ya ce ku ga ya duk dunawa zai kama ku agaji Allah ya ce to ga Allah ne ya kamata duk mai imani ya dogara daga cikin amfanin dogaro da Allah Allah yana kare mutum daga sharrin shidan in ka dogara da Allah sai Allah ya baka kariya daga iblis Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun shi iblis shedan baya da iko akan bayin Allah masu imani masu dogaro ga Allah subhanahu wataala abu na uku dogaro da Allah yana kawo arziki wa dan annabi Adam hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin hadisin Abu Dawud har yau hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larzibtum larzibtum kama yunzaqu at-tayr da kuna dogaro da Allah ku mai da al'amarinku ga Allah matuƙar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ya arzita ku kamar da Allah yake arzita tsuntsaye kaga tsuntsu bai da shago ko sha da shago wata maganin shagon tsuntsu kaga tsuntsu bai kwangila tsuntsu bai aikin gwamnati ba ruwa ne da function public ba ruwa ne da kwantara ko yayi bai ruwa ne da ya zo a yi ruwa ya je gona ko yana zuwa gona kuma bai damu da sahiya ta hito ya je yawo ba ya je kasuwa ba ko amma dai kan yana fita neman wa neman abinci to adabin Allah ya ce shi tsuntsu in ya fita da sahi cikin sa amma saboda yuwa amma kuma sai ya dawo wata ruhu bitanin ko da yake dawowa wato cikin sa a koshi ya koshi to waye ce da shi to kuma da kun dogara da Allah kun mai da al'amarin ku ga Allah to da haka Allah za yi muku abin na hudu dalilin ala sidqil iman dogaro da Allah dalili nake nuna cewa mutum na da ingantaccen imani ba kowane mutum yake samun cikakken imani ba zaka ce shi dogaro da Allah yana nuna cewa ashe kai imanin ka da gaske ne Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza idza zukira Allah wajlat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana sai ce wa ala rabbihim yatawakkalun masu imani kenan wato idan aka ambaci Allah subhanahu ta'ala sai zuciyoyin su kareya amma kuma idan aka ana karanta musu ayoyin Allah sai kaga zuciya tana ƙara wato imani kuma Allah ce sun dogara da Allah subhanahu ta'ala abu na gaba dogaro da Allah yana sanya wato Allah ya kare ka kuma Allah ya baka tsaro Allah subhanahu ta'ala ya zamanto yana kula da kai kula ta musamman kula ta 'yan gida ya kusan kula kala-kala shi ko to a dinga maka kula ta 'yan gida Allah ya ce wata wakkal alallahi wakafa billahi wakila ka dogar da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya isa zamanto watan mai shiga cikin al'amarinka ya ce wa man ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amri abu na shidda dogaro da Allah yana sa mutum ya samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce inna allaha yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu masu dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe za mu ambata dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya mutum ya samu shiga aljanna duk wanda yake dogara da Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarshen al'amarinsa da ikon Allah shi aljanna ce Allah yake ta wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun kaga alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun Allahumma ja'alna minas sabirina waj'alna minal mutawakkilin ya Allah ka sanya mu dinga dogaro da kai sai Allah ya ce aya ta gaba فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بعاد فرعون سوء العذاب Allah ya ce fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru sai Allah ya tsare sa daga sharrin makircin abinda su fir'auna suka makir suka tsara masa na makirci a duniya Allah subhanahu wataala ya tsare sa daga abinda fir'auna da jama'arsa suka tsara na makirci saboda ya dogara da wa da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab Eh, su kuma fir'auna da iyalinsa sai kuma azaba ta sabka akan su mai munin az- mai munin gaske Allah ya kare mu sai Allah ya ce النار يعرضون عليها غدوا وعليا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab Allah ya ce annaru yu'radun huta ce ake gittawa a- 'alayha akan ruhin su wa'annan familin kin fir'auna da shi karan kansa fir'auna Allah ya ce ghuduwan wa 'ashiyya safe da yammaci Allah ya ce ana azabtar da fir'auna da jama'arsa sai Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'a ranar da kuma alkiyamar za ta tsayu Allah ce adkhilu ala fir'aun a shigar da za Allah zai ce wa mala'iku su shigar da iyallan fir'auna da shi kansa a shaddal azab watan azaba mai tsanani Allah ya kare mu a wannan ayar tana karantar da mu karatu kamar haka daga cikin abin da zamu doka na fawaid a cikin wannan ayar shine tana tabbatar da akwai azabar kabari dan Allah ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya safe da yammaci Allah ce ana musu azaba ashe duk wanda ya mutu a kafirci Allah ya kare mu to kafin a tashi alkiyama sai an jibga masa kani cikin kabari jama'a mun fahimta duk wanda ya kuskura yayi da ganganci yayi sake har mutuwa ta zo masa bai bi Allah ba to idan ya shiga kabari Allah zai sa a dinga azabtar da shi har zuwa tashin alkiyama Allah ya kare mu dalili Allah ya ce annaru yuqraduna alaiha wuta ake bijirar a kansu Allah ya ce huduwan safe wa ashiyan da kuma marece sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a shi kaga waccan azaba da barko ta kabari ce to kuma ranar za a yi tashin alkiyama sai Allah ya ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da iyalin fir'auna akan matsinanciyar azabar ci jahannama Allah ya kare mu wannan ayar inji malami suka ce tana tabbatar da cewa ai, akwai azaba ta ta kabari gaban Allah subhanahu wataala wanda sun yi sun kawo dalilai daga cikin wannan dalili akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad nasa yake cewa ah, Aisha yake cewa سألتها امرأة امرأة يهودي امرأة يهودية وتمتشي بيهودا تاتن بعائشة sai Aisha ta ta ba ta bukata ta zo da ita tana tana tana da bukata haka sai ta zo wajen matar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da bukata ta ka san gidan manzon Allah paspartu ne ta wajen biyan bukatu mutum zai iya zuwa da bukatarsa a doka a ba su annabi zai zo ka suka roka a baka to matan annabi su kansu suna suna da yawaita kyauta wata rana Aisha Allah ya kara mata yarda wata mace ta zo da diyanta guda biyu tana neman abinci sai ta dauke da biyu guda dan da biyu guda kuke da Aisha sai ta dauke guda biyu ta ba su sai waccan macen ta ta tsaga da biyu nan ta tsaga da biyu nan biyu ta raba sai biyu sai ta bai wa diyanta kowanne ta ba shi guda guda to kafin ta kai nata da baki sun taro mata hannu sun taro ma mahaifiyar hannun sai ta mika musu wannan dabinon sai aisha ta ba ta sauran dabinon da annabin Allah ya zo sai aisha ta ba shi labarin abin da ya faru sai manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya ba iya guda biyu mata duk wanda Allah ya ba iya guda biyu mata ya kyautata tarbiyyarsu har suka kai aure ya aurar da su kunna lahu hijaba minan nar annabi Allah ya ce ba shi ba shiga wuta har abada inji manzon Allah Allah ya zatar da mu to Aisha wannan bai da tambaye ta sai Aisha ta dauki buka ta dauki abin da ke so ta bata فقالت لها سيدة وآئشة أعاذك الله من عذاب القبر الله يسألك كده عذاب القبر فأنكرت عائشة ذلك سي عائشة إنكار يقبري ما أقول عذابا to da manzan Allah ya zo sai ta bashi labari kasan cikin matan manzan Allah tana cikin manya-manyan malamai ba cikin matan cikin duniya gaba ɗaya in ana zancen malamai a duniya ya tana cikin mutum guda biyar da suka fi kowa kawo hadisi tana cikin mutum biyar da suka fi kowa kawo hadisi daga wa daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka sai ita Aishan ta tambaye manzon Allah ta ji abin da ya faru sai manzon Allah ya ce mata a'a to bayan wani lokaci kuma sai annabin Allah ya ce innahu uhiya ilayya innakum tuftanuna fi quburikum mazala ce Allah ya min wahayi cewa ana fitnar da mutane za a jikini mutane a cikin kabari ko min imaninka ko min imaninka idan ka shiga kabari manzon Allah ya ce kabari zai fitine ka Allah ya kare mu sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah a cikin sallah da garan nan Aisha ce ban taba jin annabi yayi sallah ba ba ce sai ya roki Allah ya kare su da azabar kabari annabin Allah ba in yayi sallah ƙarshe ta hiyarsa ta ƙarshe baya sallah dandanan ya sawa ya ya sallame ka san akwai wanda shi ho kawai hoti ho ne ho kawai zo ya yake yi sallah fa baya maka sa addu'a kuma in ya game da kusu akar maka Allah mala a samu addu'a mala a samu addu'a shi kuma bai maka ne fa addu'a bai maka sa addu'a to manzon Allah bai taba yin sallah ba in ji Aisha tun daga wannan ranar face sai annabin Allah ya roki Allah Allah ya kare sa da azabar kabari daga mu ma muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu da azabar kabari Allah ka samu wanye lafiya a cikin kabarin kuma ka ba mu ikon amsa tambayar da zamu a cikin kabari domin kabari shine awwalu manzil bi manazilil akhirah farkon masauki daga cikin masakin nan lahira kowa sai ya biya ta wannan kagen ko to Allah subhanahu wataala ya samu ji a sa'a kuma Allah ya sa malaiku su tarbo mu tarbo na gari Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ikon bada amsoshi kuma Allah ya sa mu ci jarabawa da ake wa mutane a cikin kabari kuma Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ka gafarta mu ka gafarta mu uwayen mu Allah ka yi iya mun abin da ba ma iya wa kawunan mu Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka albarkaci zuriyar mu Allah ka albarkaci kasuwancin mu ya Allah wa'inda ba sa da jarin Allah ka ba su ya Allah masu neman aiki Allah ka ba su wa'inda ba sa da lafiya Allah ka basu wai suka yi gaibu kuma Allah ka gafarta musu ya Allah ka sada mu da su baki daya aljanna ta zamanto mu kuma mu a rayuwa ya Allah muna ta husa da sunayenka alhayyu alqayyum Allah kai ka ce a roke ka ya Allah muna cikin wata mai tarin albarka kuma annabin ka ya faɗa mana addu'ar mai azumi karbiya ce ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka Allah nan kowa da bukatarsa Allah kai ma kowa bukatarsa Allah ka biya ma kowa bukatarsa akwai ɗaliban ilimi da dama ya Allah ka sanya albarka a karatunmu ya Allah ka bude kwalwanmu ya Allah ka datar da mu ka karatar babu ilimi mai albarka mai amfani ya Allah ka bamu ilimi mai albarka mai amfani ya Allah ka tsare da ilimin da bai da amfani a duniya da alkiyama ya Allah ka sa mu wanye lafiya ya Allah wasu ƴan kasuwa ne suna fama da matsin lamba a kasuwancin harkar ba ta ja ya Allah kai ke ja Allah ka ja mu da su baki daya Allah ka ja mu da su baki daya ya Allah wani bashi ya sa masa kai a duniya Allah kai kake yastarewa Allah ka yastare masa ya Allah wani cikin salafiyar ne babu Allah ka basa ya Allah wani ai yake so Allah ka basa ya Allah wani iya su fi karfi sa Allah ka shirye masa ya Allah ka shirye mu ayyamu baki daya Allah ka samu wanye lafiya Allah ka gafarta mu ka gafarta mu uwayen mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh